الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala kamar dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 27 ga watan juma'a da akhira shekara ta 433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 19 ga watan biyar shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
ya halatta kamar abokinka yana da armi kun saba zama lokacin da kashi armi kuna cika dare wajen karfe daya zuwa biyu haka to idan ya armi ya ce maka ku je can ku rika kai irin wannan lokutan ya halatta da biyu kuma idan gaske ne annabi ya ce in mai armi ya yi sallah na fila raka'a biyu wanda bisa da armi sai ya yi su arba'in
tambaya ta farko dai kana tambayar cewa menene matsayin ka shiga gidan mutum ka zauna mutum wanda yake mai aure ko ma bane ba abokinka bane ba wannan matsayin shi matsayin halak ne mutum ya yarda kai ya amince maka ba laifi yana iya shiga gidanka da shi ku zauna kuma amma ya kasance ko mun kusacinka da shi ya kasance matar tana cikin hijabi ma'ana sutura inda Allah ya wajabta mata suturcewa gangan jikinta baya halatta ta bayyana wani bangare na jikinta wani muharramin ta ya gani wani ajinabin ta ya gani illa fuska kawai da tafin hannu an gane ko komun abu tarka tsakaninka da shi bayya halatta ta bayyana wani bangare na jikinta illa fuska da tafin hannu kuma in yana nan za ka iya shiga amma na maganar baya nan ka je ka kaɗaita da ita wannan kuma baya halatta an gane ku ko matar wanka ce baya halatta ka je ka kaɗaita da ita ka zauna a yi hira da wasu abubuwa matukar baya nan wani baya halatta wai cewa sallar mai aure ta fi sallar goro na filawai ta mai aure ta fi ta goro su saba'in ne hadisin haka yake faɗa wani hadisi bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yawo yana cikin wannan littafin mai suna tankihul qaulil hasis wannan ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce hadisin bayyana asali an gane ko ba bambanci tsakanin sallah ta farilla da ta nafila ta mai aure da mara aure kamar yadda babu bambanci tsakanin duk wani aiki na ibada tsakanin namiji da mace to haka tsakanin ya aure da mara aure babu bambanci a bangaren abin da ya shahi ibada na cewa in yayi tashi ta fita mai aure wanda wanda ba shi da aure wannan duka bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi rabin ibada wanda hadisin da yake cewa wai duk mutumin da ya aure an ba wannan an ba shi rabin ibada yayi koji tsoron Allah ya cike rabin wannan shi ma bai inganta ba wanda malamai suna shigo da irin wannan hadisin akan fadala ta aure wannan duka bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wai matsayin la'ada matsayin la'ada halak ne amma kuma la'ada ba ta zamantowa sharaɗi a cikin ciniki cewa in ba a ba da la'ada ba ciniki yakan iya tashi wannan bai ya dacewa in mutum ya ga dama ihsani ne ya yi ga mutanen da suka zamanto tsani tsakanin shi da mai kaya a wajen saya ko kuma sayarwa ko kuma waɗanda aka yi a gaban idansu an gane a ɗan ɗau wani abu a basu wannan kyautatawa ne amma ba sharaɗi ba ne ba na kulla ciniki a ce dole sai an ba da la'ada in ba a ba da la'ada ba cinikin yakan iya tashi wannan so da yawa za ka ji irin waɗannan abubuwa suna yawo a wajen dillalai in baka ba da la'ada ba ciniki sai su wargaza shi wannan zalunci ne kuma keta doka ce ta ubangiji ta baraka wa ta'ala wai kayyade adadin la'ada shi ma bai halatta a kayyade iya abinda mutum ya fi karfi ya ga dama shine zai iya bada ba maganar a ce kaza za ka bada na la'ada saboda ita la'adan nan ba wani sharadi ba ne ba na siyi da sayarwa kai da za ka bada domin muna zuwa gurare wanda
na'am da ana ciniki kuma tare da arna ne na'am a gwarmaye da musulmai za a kayyade la'ada idan aka kayyade la'ada sanadiyar wannan la'ada eh cinikin zai iya wargajewa komai son da kake a kayan sai ka bada ko na nawa ka siya
to kasancewar in sun sharɗanta haka sun nuna dole kawai in dai baka ba da wannan la'ada za su iya bata cinikin kuma ka tabbatar da haka to ba laifi kana iya badawa amma su suna da laifi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala akan sharaɗi da suka zo suka gitta shi akan siyi da sayarwa sharaɗin da ba ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sharɗanta ma bayan sa ko manzon shi an gane ko dan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan sharadin da baya cikin hukuncin Allah to wannan sharadi ko da ya kai sharadi dari manzon Allah ya ce sharadi ne wanda yake batacci in dai ba Allah ya hukunta ba a cikin alkur'aninsa ko akan harshen manzansa ko ya kai sharadi dari to sharadi ne batacce wannan sharadi da za su yi cewa in baka ba da la'ada ba cinikin yakan iya tashi to wannan zalunci ne suka yi idan kana buƙatar kaya ka tabbata in baka bada ba kayan nan ba za a siyar maka wato ba laifi kana iya badawa na'am wannan hadisi bai da asali cikin bugayatul musulmi ne ke wai cewa mutumin da ya bar juma'a uku a jirawai gaba ɗaya an watsar da aikinsa juma'a ba ta daga cikin muhubidatul a'mal na'am wai dangane da sutura gabanka za ka ajiye ta ko kuma za ka dan maida ta gefe shi dai iya abin da ya gabata a darasinmu na bukari iya abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana za ka ajiye sutura gabanka idan ka ajiye ta gabanka ya zamanto tsakaninka da ita idan ka yi sujada misali a samu tazarar da akuya ko tinkiya za ta iya wucewa ko kuma a gwal- a kaɗan mu ce gwargwadon zira'i guda kamar yadda hadisi ya tabbatar wanda wani hadisin sai ya nuna cewa kamar icce na sirdin raƙumi wanda mahayi yake shinginuwa wanda shi kuma wannan icce bai wuce zira'i ɗaya ba shine ya ce misala mu'ukhiratin rahal tsakaninka da sutura idan ka duka ka yi sujada kenan kar ya wuce tsakanin inda tunkiya za ta iya wucewa ko akuya ko kuma mu ce gwalgwadon zira'i amma maganar cewa za ka ɗan kauce ta ka dawo da ita dama ko hagun wannan yana buƙatar dalili a takaice muku ba mu san wani dalili ba akan haka na'am wai dangane da ciccira sahu musamman da yake kasancewa a masallacin juma'a wato rashin daidaita sahu haramun ne daidaita sahu wajibi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum manzon Allah ya ce na rantse da ubangijin da ya halicce ni lalle tilas ne ku daidaita sahunku ko idan ba ku daidaita sahunku ba ubangiji tabaraka wa ta'ala zai saba tsakanin zukatanku kaga kana jin haushin dan uwanka bai taka ma bai zubda maka ba kar sawai ta ina illar take shi kuma matsalar ta rashin daidaita sahu ne da wannan wa domin yana daga cikin abin da ke jefa gaba da kiyayya tsakankanin jama'a ta mu'mini na daga cikin rashin daidaita sahu shine ciccira shi wannan sahu bai ida cika ba a fara wani ko kuma kasancewar tsakanin wannan sahu maimakon a game su sai a bar wata kafa tsakankanin su wannan duka baya halatta amma tare da cewa kuma sallah na inganta idan ma ba a daidaita sahu ba amma akwai babban zunubi domin daidaita sahu wajibi ne kuma zunubi ne wanda yake mai girma domin duk abin da Allah ya yi alkawalin azaba a kan shi in ma a rayuwar duniya ko a makoma lahira ka'ida ce daga cikin kawa'id da ake gane manya-manyan laifuka nan kuma zan Allah sallallahu alaihi wa sallama yi lalle ne ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin zukatanku saba tsakankanin zukata ko ukuba ne ukuba ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi na'am wannan kiran mu dauko da wurare ban saboda saboda zahira da mutane ke neman hikima da ba zama kuce bai zama hujja wai maganar cewa saboda zafin rana mutum ya je cinye kadai ta abu ta inuwa kar mu manta hadisi ya gabata a cikin darasin mu na bukari wani sahabi yake cewa mun kasance muna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin zafi idan ɗayan mu zai yi sujada sai yi janyo gefen wato mayafinsa ko kuma wani tsumma ya dura sai yi sujada a kan shi ka gani a inda da wata inuwa sahabai sai su nema na wai sallan nafila karatun ta bayyanawa ya kamata a yi ko kuma ɓuyewa ta gamu ta rabu idan na filfili ne na cikin yini iya abin da aka fi so mutum ya ɓoye karatu kamar yadda ake ɓoye karatun sallah ta farilla ta yini a zahar da la'asar tare da halaccin kuma a cikin yini in za ka yi nafila za ka iya bayyana karatun amma abin da aka fi so ka ɓoye na filfili na dare iya abin da ake bukata mutum ya bayyanar da karatunsu tare da halaccin ɓoyewa kamar yadda ya gabata a darasinmu na sunan tirmizi na na'am kamar kaka na'am wai kamar misali sallar juma'a komin tsananin zafi ga mutane a rana liman sai ya ja doguwar sura wannan kasancewar rashin fitihun liman ne mutane suna cikin wani yanayi na tsanani ba a dogon karatu da a fitar da su daga cikin hayyacinsu an gane ko ba a yin dogon karatu da za a fitar da su daga cikin hayyacinsu sallah ana buƙatar nutsuwa dole ne liman ya tsaya ya kula da yanayin yadda mamunsa suke haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana hadisi sahihi manzo Allah ya ce kai koyi kai liman da mafi rauni daga cikin mabiyanka idan ka ga galibin waɗanda suke mabiyanka raunana ne da tawa ne to ba a buƙatar ka tsawaita sallah to musamman wannan suna cikin rana mafi yawan su gasu a cikin rana wanda yake cikin tsananin zafin nan babu maganar nutsuwa tare da shi so nawa liman yake jin doguwar sura kaga mutane suna kifewa a lokacin tsananin zafi bai ya dacewa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabu zaka mun tsaya ƙarshen babi na goma sha takwas baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karhancin yin azumi a cikin hali wanda yake na bulaguro tare da cewa shi bulaguro uzuri ne daga cikin wato hamzarin da ke halitta ma mumini ajiye azumi wanda insha Allahu ta'ala za mu ga sauran hamzarin kamar yadda dai malamai kusan hamzari bakwai ne suka zana wanda na halatta musulmi ya ajiye azumi wanda kamar yadda ubangiji ta'ala ke ce mana faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda ya kasance daga cikin ku halin bashi da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya gaya kuma watan azumi ya tsaya ubangiji ta'ala ya ce fa'iddatun min ayyamin uka wato na kan shi ya kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya gwargwadon abin da ya sha na azumi to shine anan sai muka wuce da hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da ya ci makka da yaki shekarar da manzon Allah ya ci makka da yaƙi ku shine shekara ta takwas da hijira an gane ku shekara ta takwas da hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗaura damara ta yaƙi ya kai ma makka farmaki ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halitta masa wato yakar mutanen makka ɗan lokaci ne takaitacce daga bayan la'asar zuwa magariba bayan haka manzon Allah ya ce makka ba ta halatta wani ya kai mata farmaki har zuwa ranar kiyama don haka shi ma ɗan lokaci takaitacce ne aka ba shi damar cewa zai iya yakar su gaba ɗaya suka leƙa wuya to shine yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa birnin makka a shekara ta takwas da hijirarsa fasama hatta balaga kura alagani manzon Allah ya dau azumi an gane ko lokacin da ya fita sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa wani dawa da ake ce masa kura alagani wasaman nasu ma'a jama'ar da ke tare da shi na sahabbai su ma suka dau azumi faƙila lahu sai aka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innan nasa qad shaqqa alaihim siyam aka ce ya rasulullahi mutane fa azumi ya tsananta a kansu ma'ana sun wahala wa innan nasa yanzuruna fi ma fa'alt jama'a kuma kallo suke menene zaka aikata ma'ana jira suke suka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me zaka yi ci gaba da azumin za ka yi sai ka kai ko kuma ajiyewa za ka yi fada abi kadahin min ma'in ba'ada la'asri ka shari ba bayan sallah ta la'asar kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sanya aka kawo masa gidauniya ta ruwa fa shari ba manzon Allah ya kafa kai ya sha wannan su yanzuruna ilai jama'a suna kallon shi a gaban jama'a ya kafa kai ya sha me za a yi fa'afɗara ba a duhun wasama ba a duhun wasu daga cikin jama'a sai suka ajiye azumi kai tsaye da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye wasu ko sai suka ci gaba da azumin su suka ki ajiyewa a nan waɗanne ne fiyayyu daga cikinsu waɗanda kai tsaye suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka su a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zarge su ba fabalagahu anna nasan samu sai labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai wasu jama'a sun ci gaba da azumin wasu aji ba fa qala ulaika al-usa ulaika al-usa ulaika al-usa manzon Allah sai ya ce waɗannan wanda suka ci gaba da azumi ba su aji ba manzon Allah ya ce su ne masu saba mu su ne masu saba mu su ne masu saba mu sai da manzon Allah ya maimaita su uku su waɗannan wanda suka ci gaba da azumi suna da uzuri menene iya uzurinsu su suna ganin suna da ƙoƙari da kuzarin da za su iya kai azumin domin su ba su raunana ba su galabaita ba waɗanda ku suka ajiye wannan su iya menene hanzarinsu tun da sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ajiye to dole ne su yi ajiye kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakara Allah kathira to dan haka wannan hadisi abin da ke nuna mana akan shi ne wasu malamai suka tafi akan cewa yin azumi a cikin hali na bulaguro wasu malamai ta suka yi haramun ne idan kana cikin halin bulaguro kai azumi suka ce dole sai ka saki tare da cewa malamai sun kasa tsakankanin mutumin da yake da ƙoƙari da kuzari da wanda kuma ya raunana mutumin da ya ga cewa shi fa ba zai iya azumi a cikin halin bulaguro to wannan abin da ya fi dacewa ya ajiye azumi wanda ku ga yana da ƙoƙarin yin azumi a cikin halin bulaguro to ba laifi zai iya ɗaukan azumi kamar yadda dai za mu iske a hadisi na yau wanda ke nuna mana halacci a cikin halin bulaguro mutum zai iya ajiyewa kuma zai iya ɗaukan azumi don haka wannan lafazin da ya ce ula'ikal usa ula'ikal usa a nan dai malamai ba su fa'idanci ba haramci a cikinsa an gane ko amma tare da cewa a wannan yanayi a wannan lokaci abin da ya fi dacewa da su su ajiye azumi kamar yadda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الرخصة في الصوم في السفر malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da yin azumi a halin bulaguro قال حدثنا هارون هارون بن إسحاق الحمداني قال أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائش عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يجيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري ها قال وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد العالى عن الجريري عن أبي نضره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر فكانوا يرون أنه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yadda ke cewa lalle Hamza bin Amr al-Aslami Allah ya kara masa yadda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an saumi fi safar dangane da halaccin yin azumi a halin bulaguro wa kana yasrudu saum shi hamza ibn amr ya kasance mutum ne wanda ɗabi'arsa da al'adarsa shine bibiyar azumi yau da gobe an gane ko akan wannan lafazi wasu malamai suka fake da cewa ai azumin zamani kwata-kwata ya halatta mutum a rayuwarsa kullum ya yi ta azumi illa kasancewar nan babu makama yin azumi dindindin ya zamanto kullum kai baka ajiyewa azumi kake to wannan haramun ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa la sama man sama dahar duk wanda ya azumci rayuwarsa zamanin sa manzon Allah ya ce ba azumi bai karshen iya azumin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa in har mutum yana da kokari to iya azumin da zai yi sai dai irin azumin annabi Dawud domin shine mafi soyuwar azumi a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala abdullahi ibn amr ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaya azumin annabi dawud yake manzon Allah ya ce da shi kana yasumu yawman wa yufiru yawma annabi dawud yau in yayi azumi gobe sai ya huta jibi in yayi gata sai ya huta haka rayuwarsa take to nan kasancewar wa kana yasrudu sawma kamar yadda yake cikin wata riwaya yana yawaita azumi yukthiru sawma kenan ba yana jira azumi a kullum a iya rayuwarsa ma'ana ya kasance yana yawaita azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi in shi ita fasun idan ka ga dama kana cikin halin tafiya ka dau azumi wa in shi ita fa afdir manzon Allah ya ce in ka ga dama kuma ka aji an gane ko nan ne sabi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi idan yana cikin halin tafiya in ya ga dama ya yi azumi in ya ga dama ya aji don haka malamai suka ce ba bambanci da wanda ya yi da wanda ya ajiye duka dudde ne in kana da kokarin yi kana cikin halin bulaguro to ka dawo azumi ka aikata abin da yake halal idan ka ga baka da kokari to iya abin da zaka yi sai ka ajiye azumi kuma babu zargi a kanka tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa yin azumin a halin bulaguro shine yafi dacewa kamar yadda suka fake da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa an da sumu khairun lakum in kuntum ta'lamu ubangiji ta'ala yace da za ku yi azumi suka ce a cikin halin bulaguro shi yafi alkhairi gare ku in har kun zamanto da haka tare da cewa ita ayar tana nuna cewa da a farkon azumi ubangiji ta'ala zabi ya ba mu'minai kana da halin yin azumi amma za ka iya ajiye azumi ka ciyar da miskini an gane a farkon musulunci kenan da Allah ya farlanta mana azumi sai aka ba mu'minai zabi ko ka yi azumi ko kuma ka ciyar da miskini amma sai aka nuna cewa ka yi azumi shine ya dangane da ciyar da miskin nan to shine wannan hadisi manzon Allah ya ce masa in shi ita fasum wa in shi ita fa afdir in ka ga dama kai azumi in ka ga dama ka aje duk daya ba bambanci shine malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Anas dan Malik da Abu Sa'id al-Khudri da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Abu Darda da Hamza ibn Amr al-Aslami wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban domin yana nuna rangwame wato dangane da yin azumi a cikin halin bulaguro malam ke cewa hadisin aisha na cewa hamza ibn amr al-aslami ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallama dangane da halaccin yin azumi a halin bulaguro malam ya ce hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin al'imamu bukhari da al'imamu muslim da sauran malaman hadisi duka sun fitar da hadisin riwaya ta biyu shine hadisin abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ke cewa mun kasance muna bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi ramadan a cikin watan ramadan fama ya ibo ala sa'imi sauma wala ala mufdiri ifdara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya aibanta azumin mai azumi kuma baya aibanta wato aji azumin wanda ya aji bulaguro ne suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin Ramadan kuma jama'ar da suke tare da shi sun kasu biyu wasu suna azumi wasu ba sa azumi amma kowane ɗaya daga cikin su ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aibanta shi wanda yake azumin manzon Allah bai aibanta ba azumin da yake shi wanda ya ajiye azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aibanta shi ba me yake nuna mana kenan halaccin yin azumi a cikin halin bulaguro kuma ya yi halatta kuma mutum ya aji inda akwai wanda ya zo da abin zargi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ja bakin sa ya kyale ba an gane ko ubangiji tabaraka wata'ala zai ba shi labarin cewa ga halin yadda bayina suke ciki idan wanda ya kamata a saita su ne sun karkace hanya kai tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi bayani to amma a nan rashin aibanta mai azumi da rashin aibanta wanda ya ajiye azumin na nuna mana cewa ba bambanci tsakankanin su a cikin halin bulaguro in ma mutum ya yi ko kuma ya ajiye malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sannan riwaya ta uku shine hadisin aljurairi daga abu nadra shi kuma daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda abu sa'id ke cewa mun kasance muna bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa minna as-sa'im wa minna al-muftir yace daga cikin mu akwai mai azumi akwai kuma wanda baya azumi fala yajidu al-muftiru ala as-sa'im wato wanda baya azumi baya jin haushin mai azumi an gane ko lafazin fala ya jidu an ciro shi ne daga fadar su alwajda idan aka ce alwajda wato shine jin haushin wani kamar shine suke cewa wajada yajidu sai su ce wajda to shine yace fala yajidul mufdiru ala sa'im wanda baya azumi baya jin haushin mai azumi wala sa'imu ala mufdir shi ma mai azumin kuma baya jin haushin wanda baya yi fakanu ya rauna anna man waje da kuwatan fasama fahasan sahabbai sun kasance suna ganin cewa duk mutumin da ya samu karfi da kuzari akan azumi ya yi azumin a cikin halin tafiya fahasan to wannan ya kyautata ma kansa wa man waje da ba'afan fa'afdar duk wanda ya samu rauni ya ajiye azumi ya ga cewa ba zai iya azumi a cikin halin tafiya ba ya ajiye azumi fahasan shi ma wannan ya kyautata ma kansa kenan dukkan su dai ba bambanci to don haka kenan wancan da malam ya ce ya ce babu ma ja a fi karahiyatu sawmi fil safar abinda ake nihi kenan anan karhanci karahatu tanzi kenan ba ana nihi haramci ba don haka kenan kuma wannan babu da ya biyo baya da shi wannan rangwame ne nan kuma bulaguro babu wani fa'adadi da malamai suka kayyade suka ce bulaguran da mutum ya ka iya ajiye azumi suka ce sai bulaguran da ya kai za a yi kasarun sallah shine kilo 82 tare da cewa bayanin ya gabata shi kanshi kayyade adadin kiloluwa dangane da yin kasarun sallah wannan kauli ne wanda yake almarju kauli wanda yake mai rinjaye duk abinda a al'adance za a iya ce masa bulaguro to ya halatta mutum ya yi kasarun sallah kuma ya halatta mutum ya ajiye azumi ko mun nisan tafiya a al'adar ku in dai ba za a iya cewa bulaguro ba to baya halatta mutum ya yi kasarun sallah kuma baya halatta mutum wato ya ajiye azumi kamar yadda malamai suka ce ubangiji ta'ala ya yi idilakin safar a cikin alkur'ani me Allah yake cewa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة Ubangiji ta'ala ya ce idan kun yi bulaguro a ban ƙasa Allah ya ce ba laifi a kanku da za ku yi kasarin sallah Ubangiji ta'ala bai nuna ba wani gwargwadon adadin tafiya cewa sai an kai kilo kaza haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama bai bayyana adadin cewa sai an yi mil kaza tare da cewa akwai hadisi sahihi yana cikin musulun Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya fita bulaguro na mil uku ko farsaki uku manzon Allah yana kasarin sallah mil uku ko duka bai wuce kilo biyar domin mil 48 shine yake ba da kilo 82 da kusan metar 600 to don haka dai a nan dai abin da muke so mu gane kayyada cewa bulaguran da za a iya ajiye azumi sai bulaguran da ya kai kilo 82 wannan kauli ne wanda yake abin rinjaye ba kauli bane mai rinjaye kauli mai rinjaye a nan duk tafiyar da za a iya kiranta bulaguro a al'adance to wannan ya halatta ajiye kasarin sallah yanzu misali a nan mutumin da ya tafi murya in za mu iya cewa ya yi bulaguro zuwa murya to ya halatta mutum ya yi kasarin sallah kuma ya halatta mutum ya ajiye azumi amma idan misali mutumin da ya tafi murya ko mutumin da ya tafi mata mai ba za mu iya cewa ba yayi bulaguro a al'adar mu anan misali to wannan baya halatta yayi kasarun sallah kuma baya halatta ya ajiye azumi dan haka ka'ida malamai suka ce dole kawai za a dawo al'ada don abinda al'ada za a ce masa bulaguro to ya halatta mutum ya ajiye azumi idan ba za a iya ce masa bulaguro ko mun nisan nisan shi al'adance to ba maganar ajiye azumi kuma ba maganar kasarun sallah malam yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce babu ma ja'a fi rukhsati lil muharibi fil ifbar wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame ga mayaki game da ajiye azumi ma'ana mayaki idan aka fita yaki a cikin watan ramadan ya ga cewa ba zai iya daukan azumi to ba laifi zai iya ajiye azumi shine anan baban abin da yake nufi ma'ana rangwame ga mayaki dangane da ajiye azumi قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني قال حدثنا ابن لهيئة هو عبد الرحمن أن يزيد بن أبي حبيب أما أمر بن أبي هيية عن ابن المسيب هو سعيد أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفجر في غزوة غزاها وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو وبه يقول بعض أهل العلم wato ma'amar ibn abi huyayya Allah ya ji kansa ya tambayi sa'id ibn musayyab al-makhzumi Allah ya ji kansa wato dangane da yin azumi a cikin halin bulaguro annahu sa'alahu an sawmi fi safar fa haddatha wato abu wannan sa'id ibn musayyab sai ya ba shi ya ba shi labarin cewa lalle umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya faɗa musu cewa ga zauna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadana ga zuwatai umar ya ce masa mun yi yaƙi yaƙi biyu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a cikin watan ramadan yawma badr ranar badar walfati wato kuma da cin maka buɗe maka da yaƙi gaba ɗaya wannan a cikin watan ramadan muka yi fa'afbarna fihima kuma muka ajiye azumi a cikinsu gaya alhali a cikin ramadan ne mun fita yaƙi kuma muka ajiye azumi kenan wannan shi tambaya ya masa wai dangane da halaccin ajiye azumi a cikin halin bulaguro an gane ko yin azumi a halin bulaguro sai ya nuna masa cewa ga dai bulaguron da muka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka tafi yakin badar kuma da cin makka da yaƙi amma gaba daya ajiye azumi muka yi to don haka malam ya yi tarjamar babin ma'ana rangwame ga mayaƙi kenan zai iya ajiye azumi lokacin da aka fita fagen daga to shine anan malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda malam ya ce hadisin umar ya ce ba mu san shi ba illa ta wannan fuska kawai a takaice ku hadisi ne ba'i domin akwai wannan marwaici abdurrahman ibn lahi'a wanda kasancewar shi malamai sun raunana shi an gane ko saboda ya sami ikhtilal me ake cewa ikhtilal shine wato gauraya al'amari ma'ana baya iya bambanta hadisan shi a wajen riwaya shakuda su yake sababin haka kwa gobara ce littattafansa suka kone sai ya samu wannan illa daga wannan lokaci malaman hadisi sai suka taka burki dangane da karbar hadisinsa suka raunana shi don hadisin da zai zo bayan ya samu wannan gobara hadisi ne ga ifi an gane ko illa kawai hadisin da ya zo ta hanyar irin su abdullahi ibn wahab irin su abdullahi ibn mubarak an gane ko abadala su guda hudu su kadai ne suka kayyade domin su kadai suke iya bambanta riwaya ta hadisin wato shi abdurrahman ibn lafiya a takaice dai hadisi ne ga ifi bai inganta ba amma wannan hadisi da malam ya ce an rawaito daga abu sa'id daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil fitri fi ghazwatin ghazaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi umarnin ajiye azumi a cikin wani yaki da yayi an gane ko a takaice shi wannan hadisi ne sahihi domin al'imamu muslim ya fitar da shi an gane ko shine yayi isharar can da yace wa fil babi an abi sa'id wanda hadisin yadda lafazinsa yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fita fagen daga sai yake ce ma jama'a ta mumini innakum qad danautum min aduwwikum wal fidru aqwa lakum manzan Allah yace tunda kun kusanci abokan gabarku manzan Allah yace ajje azumi shine yafi me yasa saboda shine zai ƙara baku kuzari to don haka wannan kenan rangwame ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mayaki zai iya ajiye azumi sawa'an a zaman gida ake dama in cikin halin bulaguro ake to wannan kasancewar dama ya halatta mutum ya ajiye azumi an gane ko to shine na malayin ishara ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abu, abu sa'id al-kudri wanda zai iya zama a ƙarƙashin baban a takaice kuma hadisi ne sahihi shine a nan malam yake cewa an rawaito daga abu sa'id daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annahu amara bil fidri fi ghazwatin gazaha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni dangane da ajiye azumi a cikin wani yaki da yi shine malam yace hakika an rawaito daga Umar dan Khattab kwatancin haka illa kasancewar yayi rangwame game da ajiye azumin amma a wajen haduwa da abokan gaba dan haka yace innakum qad danautum min aduwikum sai yace wal fi'ru aqwalakum zan Allah ya ce domin kun kusanci abokan gabar ku don haka ajiye azumi shine ya fi dacewa da ku shine malam ya ce wabihi ya ƙulu ba abu ahlilin akan wannan faɗa wasu malamai suke kenan rangwame ne ga mayaƙi ko da yaƙi gida ya isko shi a cikin watan ramadan zai iya ajiye azumi domin a samu kuzarin yadda za a yaƙi abokan gaba don haka kuma a nan kasancewar misali horon soja da ake yi a cikin watan ramadan su da yawa mutum yake ajiye azumi wannan ba uzuri ba ne ba an gane ko da yawa da za a ɗauki yan uwa musulmi wai a cikin watan ramadan sai a tilasa su akan cewa su ajiye azumi wannan in dai ba in aka tilasa ka bai ya halatta ka yi biyayya in kuma ba tilasa ka ba aka yi kuma wannan ba uzuri ba ne wanda zai baka damar ka ajiye azumi in ka ajiye azumi ka ajiye azumi ne ba tare da uzuri ba iya abin da ya zama tilas a kanka shine kyautata tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala gaba ba za a kara ba an gane ko kuma ba magana ramuwa a kanka ba magana kafara domin duk wanda ya sha azumi ba tare da hamzari ba zan Allah ya ce da zai azumci zamaninsa gaba ɗaya ba zai rama masa daidai da azumi ɗaya da mutum ya sha haka hadisi yana cikin bukari manzon Allah ya ce duk wanda ya sha azumi ba rashin lafiya ba ba wani uzuri ba na daban manzon Allah ya ce da zai azumci rayuwarsa gaba ɗaya ba za ta rama masa wannan azumi ɗaya in ka ji an ce idan mutum ya bar abu kaza sai ya yi kafara wannan da ɗan dama dama amma wannan kafara ta yi kaɗan ta kankare zunubin shi iya abin da ke kankare zunubin shi shine kyauta da tuba ga ubangiji tabaraka ta'ala amma nan kenan uzuri ne na fagen daga in an hadu da abokan gaba to ba laifi musulmi sukan iya ajiye azumi ko da ba cikin halin bulaguro bane idan yaƙi ya tarar da su gida an gane ko in kuma daman cikin halin bulaguro ne wannan akwai halaccin daman ajiye azumi kamar yadda babu ya gabata wanda kuma nasi ne na alkur'ani باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للخبلة والمرضي wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na rangwame game da ajiye azumi ga mace mai ciki da mai shayarwa alhubla ita ce macen da take dauke da ciki walmurdi da wadda take mai shayarwa قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني ويوسف بن عيسى أنهما قال حدثنا وكي وابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا أبو هلال أنا عبد الله بن سوادة أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال أدن فقل فقلت إني صائم فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشدر الصلاة وعن الحامل أو المرضئ الصوم أو الصيام والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إهداهما فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن أبي أمية قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرد تفطران وتقضيان وتدئمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم يفطران ويدئمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق wato anas dan malik allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum daga cikin 'ya'yan abdullahi ibn ka'ab ke faɗa masa cewa a gharat alaina khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dawakan manzon allah sallallahu alaihi wasallam wato sun kai mana farmaki lafazin agarat ma'akuzin ne wato min al'igara idan aka ce al'igara shine kai hari ma'ana kuma mai abokan gaba ba tare da shiri ba shine yace agarat alaina khairu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mayakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun kai mana farmaki amma lokacin da aka kai musu farmaki fa shi dama yana matsayin musulmi a tsakankanin jama'arsa ya ce fa a taitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fa wajattuhu ya tagadda sai na ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na same shi yana cin abincin rana lafazin ya tagadda ma'khuzun ne min algada idan aka ce algada shine abincin rana abincin dare sai a ce masa al'asha abincin karin kumallo shi kuma ana kiran shi alfudur shine yace fa wajadtuhu yatabadda sai na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cin abincin rana fa qala sai manzon Allah yace da ni udunu fa kul manzon Allah yace kusantu ka ci an gane ku shine mu a yaren Hausa muke cewa bismillah idan muka ce bismillah me muke nihi ka kusantu mu ci ba laifi za ka iya amfani da wannan lafazi na cewa bismillah ko kuma ka ce udunu fa kul manzan Allah ya ce masa kusantu ka ci faƙultu sai na ce masa inni sa'im ai azumi nake faƙala sai manzan Allah ya ce da shi udunu uhaddiska an saumi aw siyam manzan Allah ya ce kusantu in baka labari dangane da azumi sai ya ce aw siyam a nan kasancewar kokonto ne maruwaicin ya samu shin manzan Allah cewa ya asiyam ko cewa ya asfaum tare da cewa lafazin asiyam da lafazin asau ba su da bambanci ta bangaren ma'ana a larabci amma taka tsantsan ne don kar su jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama lafazin da ba daga bakin shi bai fito sai ce inna Allah ta'ala wada'a anil musafir sawma wa shadr as-salah manzon Allah ya ce masa ka san da cewa ubangiji ta'ala ya sarayen ma da matafiyi wato azumi wa shagarar salati wato da kuma wani bangare wanda yake na sallah a nan lafazin waba'a anil musafiri shagarar salati a nan ba ana nihi kwata-kwata shi kenan ba ramuwa a kan shi domin ubangiji ta'ala ya nuna mana matafiyi idan ya ajiye azumi a sanadiyar bulaguransa to na kan shi dole sai ya kirga kwanuka gwalgwadon iya abin da ya shayi rama kenan lafazin waba a nan dangane da mai azumi wannan ana nihi kenan rangwame ne aka masa kenan zai iya cin abinci amma kuma sai ya kirga iya kwanukan da ya sha azumi ya rama amma da ya ce wa shadras salat wato da wani bangare na sallah to ba maganar cikewa shine kasarun sallah kenan sallah mai raka'a hudu sai a dawo da ita biyu sai ya ce wa anil hamili awil murdi as-sawma aw siyam mace mai ciki ko mai shayarwa su ko ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sirrayen musu da azumi sai yake cewa wallahi laqad qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kalmomi guda biyu tabbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗe su an gane ko laqad qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallama kiltayhima aw ihdahuma ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya faɗi su su biyu gaba ɗaya mace mai shayarwa da mace wadda take mai ciki ko kuma ɗaya daga cikinsu ma'ana ya samu kokwanton shin mai ciki ko kuma mai azumi tare da cewa ruwayu sun tabbata cewa da mai azumi da mai cikin gaba ɗaya su ne ubangiji ta baraka wata mai shayarwa na gini kenan da mai ciki da mai shayarwa gaba ɗayansu ubangiji ta baraka wata ala ya musu rangwamen azumi sai yake cewa fa ya lahaba nafsi yace kai can damuwar zuciyata Allah a kuna da imtumin amin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace da ban kasance ba na ci wannan abinci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana da ban ci wannan abinci ba in samu albarka ta sauran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda shi alhali yana azumi me ya hana shi cin wannan abinci shine azumi amma kuma bayan haka sai ya ringa samun damuwa wannan kenan iya abin da yake nuna mana mace mai ciki da wadda take mai shayarwa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya musu rangwame dangane da yin azumi za mu ga menene maganganun magabata akan haka a takaice dai hadisin ingantacce ne malam yake cewa a wannan babe akwai hadisi daga abu umayya allah ya kara masa yadda wanda hadisin zai iya zama a karkashin baban malam ke cewa hadisin anas dan malik alka'abi hadisi ne kyaukyawa amma malam ya ce ba san ba da cewa anas dan malik yana da wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba wannan hadisi daya daya ba don haka ko a cikin wannan littafi riwayar shi wannan anas ibn malik alka'abi wannan hadisin shi kadai yake da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wala amalu ala haba inda inda ba'd ahli ilm aiki ko akan haka yake a wajen wasu daga cikin malamai ma'ana mai ciki da mai azumi mai shayarwa ba maganar azumi a kansu ubangiji ta'ala ya sirrayen musu wasu malamai suka ce alhamilu wal murdi'u tufdirani wa taqdiyani wa tudima mai ciki da mai shayarwa gaba ɗayan su za su ajiye azumi in har ba za su iya yin azumi domin cikin da take ɗauke ko kuma domin shayarwa za su ajiye azumi amma kuma ramawa za su yi kuma tare da haka sai sun ciyar maimakon kowane yini sai sun ba da mudu daya misali anan mai ciki idan ta ajiye azumi ko mai shayarwa ta ajiye azumi domin in ta wuni da azumi ɗanta ba zai samu nonon da zai sha to anan al'imamu malik da sufiyan ibn sa'id da athauri da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad suka ce ya halatta ta ajiye azumi idan ta ajiye azumi za ta kirga iya kwanukan da ta sha kuma za ta rama waɗannan kwanuka kuma maimakon kowane wuni sai ta ba da mudu kenan wannan magana ɗaya daga cikin maganganun malamai wasu daga cikin malamai suka ce yuf irani wa yudi imani mai ciki da mai shayarwa za su ajiye azumi wa yudi imani kuma sai su ciyar wala qaba alaihima kuma babu ramuwa a kansu an gane ko magana ta biyu wa in sha'a ta kabata amma in sun ga dama sai su rama wala ida'ama alaihi ma kuma ba maganar ciyarwa a kansu wannan magana ce ta uku sai ce wa bihi ya kulu ishaq da wannan magana a ishaq ibn sa'id as-sauri wato yake fada a takaice maganganu kusan biyar ke akwai dangane da hukuncin mai ciki da mai shayarwa kamar yadda malam ya hakaito mana kusan magana uku anan a jimilci dai magana ta farko kenan malamai suka ce a nan ya halatta su aji amma dole kuma sai sun rama kuma a kowane yini sai sun ciyar da miskini maimakon kowane yini wannan kenan ita ce magana ta farko maganar imamu malik da imamu shafi'i da al'imamu ahmad da sufyan ibn sa'id da athauri magana ta biyu malamai suka ce alaihi marqaba'u faqat ramuwa kawai za su yi ba maganar ciyarwa wannan kwa wato al'imamu abu hanifa da al'imamu auza'i da sufyan ibn sa'id al-thawri da sauran malamai su haka suka tafi kenan ba maganar ciyarwa amma sai su kirga iya kwanukan da suka sha sai su rama magana ta uku malamai suka ce alaihi mal ita'amu faqat dun al-qaba iya abin da yake kansu wato shine ciyarwa kadai amma ba maganar ramuwa magana ta hudu malamai suka ce ita mai ciki za ta rama an gane ko ramuwa kaɗai za ta yi amma ita mai shayarwa dole za ta rama sannan kuma za ta ciyar wannan kuma al'imamu malik shine ya tafi akan haka kenan ita mai ciki menene iya abin da yake kanta ramuwa ita kuma wadda take mai shayarwa da ta ajiye azumi abu biyu suke kanta ramuwa da ciyarwa magana ta biyar wanda ibnu hazm yake kanta cewa laisa alaihi ma qada'un wala id'a ba maganar ramuwa kuma ba maganar ciyarwa illa kasancewar anan kauli wanda yake mai rinjaye wato shine kauli na uku mai ciki da mai shayarwa idan suka ajiye azumi iya abin da yake kansu shine ciyarwa amma ba maganar ramuwa kamar yadda dalilai sun wuce a lissafa ɗaya daga cikinsu abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin yake cikin wato kamar yadda hadisi ne wanda yake ingantacce wanda al'imamu kabari ya fitar da shi a cikin littafin sa na tafsir abdullahi dan abbas yake cewa idza kafati hamilu ala nafsiha wal murdi'u ala waladiha fi ramadan قال يفطراني ويدئمان مكان كل يوم مسكين سيتي ولا يقضيان الصوم yace mai ciki da mai shayarwa da suka ji tsoro dangane da ɗansu ma'ana ita mai ciki ta ji tsoron jinjiranta zai galabaita idan ta wuni da azumi an gane ba haka ba amma kawai dan kina da sabon ciki kice a ke bakin yin azumi ba an ce kawai mai ciki ba sai idan bakin iya ba ki jarraba ki gani kin iya ko bakin iya ba idan kin dauka kin ga cewa kin wahala da kyal aka kai to wannan sai ki ajiye amma ba haka ba kawai a fake da wannan hadisi shi kenan mace da ta samu ciki ta ce a ita ai ba azumi a kanta ciyarwa kawai za ta yi to haka ita ma mai shayarwa sai in ta jarraba ta ga cewa in ta wuni da azumi dan bai ya samu wadataccen nono wanda zai ishe shi shine ana abdullahi dan abbas ya ce sai su ajiye azumi madadin kowane yini za su ciyar da miskini shine su ba miskini mudu guda sai ya ce wala ya qabliya ni sauma ya ce ba za su rama daidai da azumi ɗaya ko da watan gaba ɗaya suka sha ba maganar ramuwa iya abin da yake kansu a kowane yini za su ba da mudu ɗaya don haka hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin littafin sa Irwaul Galil don haka a cikin wata riwaya Abdullahi dan Abbas ya ga wata sadaka Ummul Walad wato tana da ciki ko kuma tana shayarwa faqala sai yake cewa anti bi manzilati allazi la yudiq ke matsayin ki daya da dattijo wanda baya iya azumi alaiki an tudi imi makana kulli yawmin miskinan wala qaba alaiki abdullahi dan abbas ya ce iya abin da yake kanki a kowane yini ki ciyar da miskini kuma ba maganar ramuwa an gane ko hadisi ne wanda yake ingantacce sannan akwai riwaya ta al-imamu darqutni daga sa'id lafazin shine yake cewa anti minal ladina la yudiquna siyam alaiki jaza wa laysa alaiki alqada abdullahi dan abbas yace ki matsayin ki ɗaya da waɗanda ba sa iya azumi iya abin da yake kanki shine ba da sakamako ki ciyar da miskini a kowane yini sai yace wa laysa alaiki alqada ba maganar ramuwa a kanki al-imamu darqutni yace danganan hadisin hadisi ne ingantacce don haka kuma wata riwaya da daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar gaba ɗayansu suke cewa alhamilu wal murdi tufdiru wala taqdi mai ciki da mai shayarwa ya halatta su ajiye azumi kuma ba maganar ramuwa a kansu wannan shi ma riwaya ce wadda take ingantacciya sannan nafi ya rawaito hadisi daga mai gidan shi abdullahi dan umar kwatancin wannan fada ta abdullahi dan abbas kamar yadda nafi yake cewa annamra atahu sa'alathu wa hiya hubla matar abdullahi dan umar ta tambaye shi a lokacin nan tana da ciki dangane da cewa ta yi azumi ko ba za ta yi ba faqala sai yace mata afiri ajiye azumi wa adimi an kulli yawmin miskina yace madadin kowane yini ki ciyar da miskini sai yace wala taqbi kuma ba magana kirama an gane ko hadisi ne ingantacce shi ma sannan ubaidillah ya rawaito hadisi daga al'imamu nafi yake cewa kanat bintun libn umar wata diyar abdullahi dan umar ta kasance ta hata rajulin min quraish wani mutum daga cikin quraishawa yana aure da ita wa kanat hamila ta kasance tana da ciki fa asabaha adshu fi ramadan tsananin kishirwa sai ya same ta a cikin watan ramadan ba ta iya azumi sai ta wahala fa'amara habin umar an tufdira abdullahi dan umar sai ya tura mata sakon cewa ta ajiye azumi sai ya ce wa tuɗi'ima an kulli yaumi miskina ya ce madadin kowane yini ta ciyar da miskini to don haka a takaice waɗannan hadisai ne ingantattu waɗanda suke tabbatar da cewa ƙauli wanda yake mafi rinjaye mai ciki da mai shayarwa idan suka ajiye azumi a sanadiyar ita cikin da take dauke da shi ko kuma shayarwa da take ita wannan iya abin da yake kansu shine ciyar da miskini kuma ba maganar ramuwar azumi don haka kuma wannan magana ce tabbatacciya daga abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas kuma babu ɗaya daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saba musu tare da cewa wata riwaya ta zo daga abdullahi dan abbas yana tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda kuma kasancewar hukuncin wannan hadisi shine kenan arrafu tamkar ya fito ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan duk lokacin da sahabi zai zo da hadisi wanda yake tafsirin aya da wannan to matsayin kamar hadisi ne almarfu dan haka dai maganar cewa ba ramuwa ba ciyarwa ita sai ka maida ta biyu maganar cewa za ta ajiye azumi kuma dole ta rama kuma dole ta ciyar ita ma sai ka haɗa su da maganar cewa iya abin da yake kanta shine ramuwa ba maganar ciyarwa ita ma mai data gefe kauli wanda yake mafi rinjaye ba ramuwa akan mai ciki da mai shayarwa amma tilas ne a kansu a kowane yini sai sun ciyar da miskini to shine anan shine malam ya hakaito maganganun magabata akan haka nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك